الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يومنا رانا آه لهدي goma ga watan takwas hijira dubu ɗaya da a shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam za mu ci gaba da karatu na mustalahul hadith a wannan littafi mai albarka mai suna misbahun rawi wallafar babban malami a shaikhu abdullahi ibn fodwe rahimahullah wannan shi ne darasi na sha takwas kenan inda za mu tashi a baiti na ɗari da tasa'in a bayani akan al-mu'allaq wal-mursal wal-mu'dal wal-munqati' to wannan su ne wannan fasali ya kunsa to malin yake cewa wasaƙato in awwala isnadin warat mu'allaqun walau li akhiri sanad وحكمه الضعف إذا لم ينجبر وحكم ما علقه الشيخان مر أو كان موضع الصحابي أو كان موضع الصحابي مرسل إنا لجبرا بسواه يقبل أو قبل باثنين ولا أن يقع فمعضل أو لا فقل منقطع الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى يتشي بياني أكن المعلق abin da ake nufi da al-mu'allaq wato hadisi mu'allaki wal mursalu da kuma hadisi mursal wal mu'dalu da hadisi mu'dali wal munqati'u da hadisi ko munqati abin da yasa malam ya tara su a wuri daya saboda suna da alaka da juna kusan sun yi tarayya wajen haɗuwar illa guda ɗaya kuma dukkaninsu suna da alaƙa ne da isinadi ba matani ba to zai yi bayanin kowanne daga cikinsu shi ne ce wasaƙaɗu in awwala isnadin warad wasaƙaɗu in warada wato cire rawi in ware da idan ya zo awwala isnadin a farkon isnadi farkon isnadi shine daga kan malami abin da ya sama har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to daga kan wannan malamin kama a ce daga al'imamul bukhari zuwa malaminsa zuwa malamin malaminsa to shi ake kira da farkon isnadi ƙarshen isnadi shi kuma shi ne daga kan sahabi shi ake kira ƙarshen isnadi to sai muka samu isnadin wani hadisi an samu cirewa wani rawi a farkon isnadi ba a tsakiya ba ba kuma a ƙarshe ba a farko to mu'allakun wannan shi ake kira mu'allaki shi ake kira mu'allaki kama al'imamul bukhari misali ya ruwaici hadisi zuwa ga malamin malaminsa sai jingina hadisin zuwa gare shi to wannan ana kiransa ta'aliki tun da kaga ka'ida shine ya ruwaice shi daga malaminsa ya jingina shi zuwa ga malaminsa ko? to amma kuma sai jingina shi zuwa ga malamin malaminsa eh to shi wannan ta'aliki ba wai ya taƙaita da cirewan rawi ɗai ko biyu ko uku ba mala ya ce walau li'akhiri sanad ko da ko cire ruwatu ɗin ya yi tasalsuli har zuwa ƙarshen isinadi ma'ana ko da an cire rijalu ɗin gaba ɗaya eh wannan duka dai ana kiran sa mu'allaq a kama al-imam al-bukhari ya ce dai kala abu huraira kaza kaza kaza kala rasulullah ba tare da ya ambaci wasiɗar da ke tsakaninsa da abu huraira ba to wannan shi ma duka dai nau'i ne na al-mu'allaq kenan zai iya yiwa a samu cirewar rawi guda ɗaya a farkon isnadin ko biyu ko uku ko kuma dukan eh kamar yadda za ka gani a sauran littattafai da malamai ke rubutawa sun yi tajiridin su daga asanid kamar bulugul maram datul ahkam riyadu salihin duka za ka ga kawai sahabi kawai ake ambata sai annabi sallallahu alaihi wasallam amma su inda suka ɗauko hadisin to a can inda suka ɗauko su suna da isnadai to shi ba nan nau'i ne na ta'aliki tunda mai bulugul maram alhafiz ibn hajar kaga bai ga abu huraira ba bai ga abdullahi dan umar ba bai gana na aisha ba to in yace an aishata to kaga kenan akwai rijalu din da bi ke tsakaninsa da su to wannan ta'aliki ne eh so koda an cire rijalu din gaba daya to hawaye dai sunansa al-mu'allaq to me hukuncin sa auren malaman hadisi in ka samu irin wannan hadisi an cire kuma wanda aka cire din ba a san shi ba e, su waɗancan dalilin da yasa ake karɓan hadisansu bulugul maram riyadu salihin umdatul ahkam da sauran littattafai saboda an san rijalu din eh sun share su ne saboda takaita littafin saboda in an ce kowane isnadi hadisi sai an kawo shi da isnadinsa to littafi zai yi yawa sosai kuma wanda yake farkon fara karatun hadisi to abin sai ya wahalar da shi e, to nan ana maganar an cire rawi din ko kuma ruwatu din gaba ɗaya kuma ba tare da an san suwaye ba to shi ake maganar hukuncinsa wa hukumuhu to hukuncin wannan nau'i addu'ufu in ka same shi shine rauni wato ba za a karbe shi ba sai an san wannan da aka cire waye shi in suka ne kaga kenan saboda haka idan ka jingina riwaya ga wani kuma bincike ya tabbatar da cewa ai wannan din nan akwai wasu tsakaninka to ko da kai suka ne ba za a karɓi wannan magana daga gare ka ba sai an san waɗannan da ka ɓoye waɗannan da ke tsakaninka da wannan da ka ce ai ya ce yauwa kamar yaro ɗan shekara wato ko wanda ke zamani yanzu ya ce ai ɗan fodiyo ya ce to sai ya faɗi hanyar da ya gano cewa ɗan fodiyo ɗin ya faɗa dole ya naƙalto sai ce a'a ai ya ji malamansa sun faɗa su kuma sun ji daga malamansu ko kuma a littafi ya rubuta littafin kuma an tabbatar da nashi ne to kaga sai a karba amma in muka bincika wannan magana da ka jingina ma a shehu usman dan fodiyo tun da baka yi zamani da shi ba muka duba littattafansa kakab babu ta aka tambaye malamai ba su san da ita ba e to ko da kai amintacce ne wannan magana za a bar ma abinka ba za a bi ba za a karba ba eh kamar abin da suke yawo cewa dan fodiyo bai cin nama akuya shi yasa fulani ba sa cin nama awaki to wannan magana ba inda za ka ganta a littattafansa kuma duk wanda ka tambaya sai dai ya ce ma shi ma ya ji ana faɗa ba ta da izilali to kaga irin wannan magana ba za a ba za a yi hujja da ita ba eh to sai ce idza lam yanjabir in bai samu karfafa ba ma'ana bai samu wata hanya da ta karfafe shi ba aljabru ana nufin ɗora abin da ya kare in mutu ya kare ko a kafa ko a hannu akan ce za a ɗora shi ko to shi ake kira da aljabu to shi tun da wancan isnadin ya samu karaya ya samu tangarɗa to sai ya samu kuma wata hanya wadda za ta ɗan taimaka masa e, to sai a haɗa su sai a tabbatar da hadisin tunda ya samu goyon baya wa hukumu ma allaqahu shaykhani to hukuncin hadisan da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka yi ta'aliqin su mar ay marra hukuncin ya gabata a baya mala ya kulla babe na musamman yayi dogon bayani akai eh mun yi wannan karatu to kaga kenan babu bukatar sai an sake dawowa ne eh da shi laukana maudi sahabi mursal to in kuma ya zan wannan rawi din da ya cire daga isnadi sai zan mahallin sahabi ne mana duka a isnadin akwai kowa sahabi ne kawai babu to mursalu wannan shi ake kira mursalin hadisi hmm? mursali kenan yauwa kamar tabi'i irin su katada sufiyanu sauri da makabantansu alhassan albasari su jingina magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga duk ba su yi zamani da annabi ba ba su gan shi ba to wannan ana kiransa da mursali shi kuma saboda sun sake maganar tare da cewa akwai inda ya kamata su jingina ta to sai suka ƙi jingina ta ga shi sahabin kenan sai suka jingina ta ga manzo Allah to shine al-irsal a saki abu haka inna la jabran bisiwahu yuqbalu malam yace yuqbalu to shi ma mursali ana karɓar sa da sharadi inna la jabran bisiwahu shi ma in ya samu wanda zai karfafe shi in ya samu wata hanya wadda za ta dora shi tunda shi ma kaga isnadin ya samu karaya tunda a ƙarshe bai cika ba an cire sahabi to sai muka samu wata hanya wadda ba wannan hanyar ba an gane muka samu wani isnadi daban a kan dai wannan hadisin to sai a haɗa su shi ma a ƙarfafe shi to kaga kenan da al-mu'allaq da al-mursal al'asulu kowanne daga cikinsu da'ifi ne ba a hujja da shi allahumma sai in kowanne daga cikinsu ya samu ƙarfafa au ƙablu ko kuma a rawi ɗin da ya cire daga isnadi kamin a kai ga sahabi ne amma an wuce farko kuma kaga tsakiya kenan shi ne ba a faɗi hukuncin shi ba an faɗi hukuncin farkon isnadi an faɗi ƙarshensa to sai tsakiya shi ne na uku to a tsakiyar isnadi sai aka rasa wasu bisinaini misali kila aka rasa mutum biyu an a jere aka rasa ɗalibi da malaminsa a cikin isnadin wanda ɗalibin ya karɓa daga malami to da aka zo ga isnadin sai aka cire su su biyu ya ƙa'u ya auku a isnadi to fa ma'ubalun to wannan shi ba lawa hadisi suke kira ma'ubali mai gurmunta kenan eh saboda shi kare tasa kaga tana da ɗan yawa sama ga mursali ko mu'allaki wanda aka shafe rawi ɗaya e to shi tunda marwaitan sun zama har guda biyu to shi yasa raunin nasa ya ƙaru shi yasa raunin nasa ya ƙaru aula in kuma ba su kai biyu ba kila mutum ɗaya ne aka rasa amma a tsakiyar isnadi an gane ko kuma a mutum biɗin ne amma ba a jere suke ba kila aka rasa ɗalibi aka rasa malamin malaminsa amma ambaci malaminsa a ciki to faƙul munƙati'u to wannan shi ake kira munƙati'i shine tsakiyar isnadi a rasa wani rawi mutum ɗaya ko mutum biyu ko sama ga haka amma ba a jere ba in sun zamo a jere to wannan ma'udali kenan to dukkansu waɗannan babu wanda ake karɓa cikinsu sai in ya samu jabri sai in ya samu ƙarfafa sai in ya samu mutaba'a da shawahid wanda malam zai yi mana bayani akan ashawahid da almutaba'a da al'itibar eh wato kada bincike sai ka cimma hadisi yana da matsala ɗaya daga cikin matsalolin nan da aka ambata to a ƙa'ida ba wai kawai za ka yi hukunci ka ce hadisa ai bai tabbata ba a'a za ka je ka yi ta bincike ka yi ta bincike ka yi ta tattara hanyoyinsa ali itibar kenan kana ta bibiyar littattafan hadisi ka yi iya ƙoƙarin ka in ka yi duk abin da ya kamata ka yi baka samu wato shi kenan sai ka ce to a iya bincike na ban samu shahid ko mutaba ga wannan hanya ba saboda haka a bisa bincike na hanya ba ta tabbata ba ba wai da ka duba ka ga isnadi da matsala kawai sai ka yanke hukunci ba ba haka malamai ke yi ba sai almudallasu sai hadisi mudallasi at-tadlisu kenan mala yace in khafiya saqitu fal mudallasu ثلاثة فاعله المدلس يسقط من حدثه ويرتقي بقال أو النوع عن لمن لقي من في الصحيح أعمش هشيم مع قتادة الوليد سفيان سمع ثم يأتي المدلس سي حديثي مدلسي كو تو التدليس اللغة shine kitmanul aibi eh abu yana da illa amma sai ka rufe illarsa wanda a zahiri in mai kallo ya gani zai dauka cewa abin lafiyayye ne to wannan tadlisi kenan hmm kitmanul aibi to wannan haramun ne a shari'ar musulunci eh to an samu wasu daga cikin ruwatu su ma suna suna irin wannan abin ɓoye aibin a riwaya to sai mala ya ce in khafiyar saƙiɗu idan wanda aka rasa a isnadi khafiya ya ɓoyu an rasa shi an kasa gane waye shi amma kuma tabbas akwai shi akwai mutum a wannan gum amma kuma ba a san waye shi ba an ɓoye shi to falmudallasu bi fathin lam sai ya zamo ismul maf'ul to shi ake kira alhadisul mudallas ma'ana wanda aka ɓoye wani aibi a cikinsa wanda haƙƙin mai magana kuma ya bayyana wannan aibin amma sai ya ya bayyana to ka gani kamar ka haɗu da mutum sai ya bayyana maka aishi salihi ne yana da zuhudu yana da wara'u yana da takawa da sauransu e, don ka yadda da shi to sai ka rungume shi ka ba shi amana sai ya ci amana ka ashe dama yawwa dama ashe tantirin mayaudari ne ana samun irin su ko to kaga ta dalisi kenan eh saboda haka duk wanda zaka mu'amalanta da shi to ka bayyana mai haƙiƙanin lamarinka shi ake bukata in mayaudari hake ka nuna mai mayaudari hake eh kaga tun da wuri kaga ya kama gabansa ko ba haka ba yawwa amma kada ya zamo kana da wata illa kuma illan nan ba tuba kai akan ta ba amma sai ka ɓoye sai ka bayyana mai kishiyarta wanda da za ka bayyana masa to ba zai yarda da kai ba ko ba haka ba to ka gani cikin mutane kaga akwai masu rauni a ɓangaren kuɗi dawa ba zai nuna maka aishi yana da matsala ba an ba shi ajiya ya canye ya ci bashi bai biya ba ya yi kaza ya yi kaza zai nuna ma aishi mai amana ne kaza kaza ka yarda da shi ko ka ba shi aro ko ka ba shi bashi da ka ba shi kuma shi kenan to duk wannan ta dalisi ba daidai ba ne to salasatun to shi tadalisi a ilimin hadisi kashi uku ne eh malam duk zai yi bayanin su fa'iluhu wanda yake aikata tadalisi a ilimin hadisi a harkar hadisi kenan almudallisu to shi malaman hadisi suke kira almudallisu bi kasirin lam shi kuma alasmi alfa'il kenan wato bai tadalisi almudallas hadisin wanda ko isnadin wanda aka yi tadalisi a kansa to nau'i na farko yusqitu rawi yana sarayar da yana cire man haddasahu wanda ya ba shi hadisi wanda ya ba shi hadisi ya karbi hadisi daga gare shi wato malaminsa kenan ga malamin da shi wurin shi ya ji wannan hadisi amma kuma sai ya cire shi in ya zo ba da labarin hadisin kuma sai ya ƙi abbata ce wayar taƙi sai ya hau saman malaminsa sai ya ambaci malamin malaminsa wanda shi malamin malaminsa bai ji hadisin daga gare shi ba malamin shi ya ji hadisin gare shi amma sai ya ƙi faɗin malamin nasa sai ya faɗi malamin malaminsa eh kuma da ya zo sai ya ƙi bayyana cewa ya ji don in ya ce ya ji to ya zama kazzabun an gane misali in ya ce sami ito ko haddasani an gane ko akhbarani ko amba'ani ya yi amfani da waɗannan lafuzza wanda ka nuna kai tsaye ji ya yi to kuma sai ta bayyana ashe bai ji maganar gare shi ba ga ɗalibin malamin ya ji ta wannan lokaci ya zama makareci kawa sai su yi dubara kada a jefe su da ƙarya in suka zo sai su ajiye waɗannan alfaz ɗin in sun zo sai su ce ƙala sai su ambaci sunan malamin malaminsu kaga ita ƙala ba ta nuna kaji in ka ce ƙala zaidu kaza kaza kaza baya nuna gare shi ka ji magana ta iya yiwa kaji a social media ta iya yiwa kaji ga abokinka zai iya yiwa kaji gare shi zai iya yiwa kaji ga ɗalibinsa zai iya yiwa an gane ko eh to kaga kaga ta to anan sai malamai su kasa tantance shin ya ji maganar ko bai ji ba da cewa ya sami ito ko akhbarani ko haddasani ko amba'ani to kaga shikenan yanzu sai mu binciki diddigi in ta tabbata ya ji gare shi shikenan abin da ya faɗa gaskiya ne in ta tabbata bai ji gare shi ba ya ji ga malamin malaminsa to sai malamai su ce wannan makaryaci ne daga yanzu duk abin da ya faɗa ba za a sake karba ba an sashi layin makaryata an gane? to amma da yake da ilimi suke yin abin to kawai in sun zai sai su ce ƙala fulano ko anna su yi amfani da anna sai su ce anna fulanan kaza kaza kaza kaza wa an ko kuma su yi amfani da labazin an ana kenan limallaki kuma suna yin haka ga wanda sun haɗu da shi ma'ana sun yi zamani da shi ba wai wanda ba su yi zamani da shi ba don kuma in ba su yi zamani da shi ba kaga to ta ina zai jingina magana gare shi an gane a'a sun yi mu'asara sun yi zamani tare da shi amma kuma bai ji gare shi ba ya jiya ga wani daga cikin ɗalibansa ne to kaga haƙƙinsa kamata ya ambaci wanda ya ji daga gare shi to akwai dalilan da yasa suke yin haka malam zai ambata to shine sai su yi amfani da ɗaya daga cikin waɗannan alfaz ko su ce ƙala ko anna ko an malam ce man fi sahihi to ita shi irin wannan tadalisin hatta ruwatu daga cikin sahihul bukhari da muslim akwai wasu waɗanda suka shahara da yin haka ne an fahimta wasunsu kuma za ka ga kamar waɗanda ke cikin sahihul bukhari da musulun za ka ga sikatu ne ba wai dole mai yin wannan tadalisin dole sai makareci ba a akwai wani shi sika ne amintacce ne amma kuma saboda wasu dalilai sai ya yi tadalisi to kaga in an tashi hukunta shi za a hukunta shi a iya inda ya yi wannan tadalisa ne a iya wannan hadisin amma sauran hadisan da ya sarraha cewa ya ji ga wani ya ji ga wani ya ji ga wani kuma shi adili ne shi sika ne wannan lagobara alaihi za a karba eh za a karba to shine malam zai ambata maka wasu daga cikin rijalus sahihi wanda kuma malamai sun ambata cewa sun shahara da yin tadilisi daga cikinsu akwai a amashu sulemanu ibn mihran eh shi ma yana tadilisi to shi yasa malamai suka ce in yayi tadilisi a a isnadi to wasu malamai suka ce ba za a karɓa ba dole sai in ya sarraha amma mafi yawa kuma za ka ga a wasu hanyoyin kuma suna sarrahawa e, wasu hanyoyin za su ɓoye wanda suka ji daga gare shi amma wasu hanyoyin kuma za ka ga sun bayyana kamar yadda shi malam zai ishara da haka a ƙarshen baiti haka hushaimu ana kiransa da hushaimu ibnu bashirin shi ma yana ta dalisi mudallis ne eh kuma yana daga cikin rijalus sahih ma qatada haka akwai qatada ibnu di'ama shi ma shi ma mudallisi ne haka akwai alwalidu ibnu muslim shi ma mudallisi ne akwai sufiyanu to shi sufiyanu guda biyu ne akwai sufiyanu sauri akwai sufiyanu ibnu uyaina to kowannensu mudallisi ne kuma dukkaninsu suƙatu ne waɗannan daga jan ambata malamai ne gagga na hadisi to sai mala ya ce amma in ka ga sun yi ta dalisi misali a sahihul bukhari ko a muslim to sane tabbas sun ji wannan magana an gane yauwa in aka bibiye wasu hanyoyi zaka ga kuma lalle sun ji wannan magana ɗin illa dai wani dalili ya sa sun ɓoye to kaga tadlisin nasu a sayyul bukhari wa muslim kaga ba mai cutarwa bane amma a sauran wurare to aka yi tawakkufi sai a duba a gani in hanyar ita ma ta zo a sayyul bukhari to kaga sai sai a ɗauka cewa sun ji ma'ana ba suna tadlisin bane saboda don su yi ƙarya ko don su yi ha'inci ko don su ɓoye wata illa ba a'a wasu dalilai ne ke sa suna yin haka to shi ne ya ce wasani wancan nau'i na farko kenan shi suke kira da tadalisul isnad eh wanda ya magana a farko yusqitu man haddathahu wa yartaki to ana kiransa da tadlisul isnad to sai na biyu tunda ya ce salasatu shine tadlisu shuyukhi shi kuma malaman hadisi na kiransa da tadlisu shuyukh eh boye ruwatu ko malamai kenan shine an yasif shaykhan rawi yasifanta malami lahu kuma malamin nasa ne eh malamin sa ne amma sai ya sifanta shi bima bihi layan arif da wata sifa ko da wani suna wanda ba zai fito fili ba a gane cewa shi ɗin yake nufi kila malamin ya shahara da sunansa na yanka to amma yana da kuniya an gane ko wani lakabi to da ya zo faɗansa sai ya faɗi wannan kuniya ɗin ko wannan lakabin sai ki faɗan sunansa na yanka to kaga shi ma wanda ya illa ce tun da wani zai iya ɗauka ba da shi yake ba haƙƙinsa shine in ya zo ya faɗi malaminsa da sunan da da shi ya shahara da shi ya shahara to shi ma wannan malamai suka ce shi ma aka yi tawakufi a kansa sai an yi bincike an gano shin wa yake nufi saboda kada a ɗauka tun da yana yiwa ba malami ɗaya yake da shi ba kada a ɗauka cewa da malaminsa kaza yake to alhali kuma ba da shi yake ba ashe da wancan malamin yake sai nau'i na uku sai na gaba ko kamin na uku ya ce wa sharruhu to mafi sharrin tadlisi liddu'ufi shine tadlisin da dalilin yinsa wato an ɓoye wannan malamin saboda yana da rauni to wannan shine mafi sharrin tadlisi mana dalilin da yasa ya ɓoye shi saboda yana da matsala in ya faɗe shi to za a rosa isinadin ko da shi yana ciki an gane to sai ki faɗansa da sunan da aka san shi da shi da ya zo sai ya faɗi kunyarsa ko ya faɗi laƙabinsa ko kuma ya cire shi da ya cire shi kawai sai ya ambaci na samansa to wannan yana cikin dalilan da yasa suke ta dalisi wastis gari akwai kuma wato ƙarancin shekaru idan malami zai yi riwaya daga malaminsa sai ga cewa malamin nasa yaro ne yana da ƙananan shekaru sai ya ɓoye sunansa sai ya siffanta shi da wata siffa da wadda ba lallai ba ne a ya fito fili a gane shi to sukan yi haka saboda kada a yau a ce cikin malamansu akwai yara masu ƙananan shekaru to kaga shi ba da dalisi wakal khatibi muhimil ikisari sanaya daga cikin nau'i na ko dalilan da ke sa ana tadlisi kamar irin wanda al-khatibul bagadadi yake yi amma shi yana yi muhimil ikisari don ya bayyana ko ya yi ishara kan cewa malamansa suna da yawa wato shi abin da yake in ya ji hadisi a wajen malaminsa ya sake jin wani hadisi da gare shi kuma ya sake jin wani ya samu kama hadisai guda biyar to in ya zo ba da labari ka kamata ya ambaci malamin to in ya zo kowane hadisi in ya zo to sai ya ambaci malamin da wani suna kila cin ya ambace shi da sunansa na yanka hadisi na biyu ya ambace shi da lakabi na uku ya ambace shi da kunya amma kuma duka shi yake nufi me yasa saboda mai karatu in ya gani sai ya ɗauka ka alkhatibul bagadadi yana da malamai da yawa ga malam wane ga malam wane ga malam wane ga malam wane amma kaga da ya ambaci suna ne da aka san shi da shi a wannan hadisi can ma shi zai maimaita can ma shi zai kaga shi din ne kaga sai a ɗauka bai da me bai da malamai da yawa ko da shi ma wannan da dalisi ne wasalisu nau'i na uku al-asharru to shi ne mafi zama sharri waɗancan duk suna ɗan da dama-dama shi ne zu taswiyati shi ne hadisin da za a yi wato wanda mai shi yana yi ne wanda ake kira zu taswiyati ma'abuci daidaitawa kenan wato isnadin yana da matsala amma sai ɗan yan dubaru yawwa sai daidaita isnadin sai aka ɗauka ai ba matsala shine harfu lagan Eh. hasfu lagan shine shafe wanda ake kyama ai almalgu rawi wanda an yi jifa da shi wanda malamai tuni sun faɗi cewa ba za a karɓi maganarsa ba mukutanifun bisikati amma kuma yana zagaye da amintattu an gane yauwa misali in ya karɓi hadisi kila ga malaminsa to malamin malaminsa yana da matsala amma malaminsa suka ne kuma shi ma suka ne to da ya zo ba da labarin hadisin da ya kawo ga malamin malaminsa mai illa ɗin sai ya cire shi sai ya haura zuwa ga malaminsa shi mai raunin sai ya nuna cewa kamar malaminsa ya je riwaya ga malamin wancan mai raunin kaga ya daidaita isnadin kenan yauwa kaga mai karatu in ya zo ya duba sai ya ga to ai wannan siƙa ne malaminsa ma siƙa ne wannan ma siƙa ne sai ce to ai isnadi lahiya launi amma inda zai faɗe shi an ka gan shi sai a ce to fihi rawin da'ifun cikin isnadin nan akwai wani wani wani wani wani da'ifi ne to haka suke eh afuwa wa alaikum salam ya kokari malam to wannan shine ake kira da zu taswiyati hasfu lagan muktanifin bisikati to shi ma wannan nau'i ne na tadilisi wanda kaga yafi muni tunda shi dalilin da yasa aka cire rawi din saboda illarsa eh to shine ya faɗa can wa sharruhu liddufi mafi sharrin dalilan da ke sa rawi yayi tadilisi shine wato zamowan rawi din mai rauni saboda in ya ambace shi kaga za a rusa isnadin ba za a karba ba ko to sai al-irsalul khafiyu wal mazidu fi ittisali wannan shi kuma babi ko fil muttasili wannan babi shi kuma zai magana akan al-irsalul khafiyu wato abin da ake kira da irsali khafiyi shi ma dai wani inkita'i ne amma a ɓoye illa ce wadda take a ɓoye galiban ba kowa ke iya fahimtar ta ba wal mazidu fil isnadi ko fil muttasili haka kuma da yin ƙari a cikin isnadi ko hadisi wanda yake muttasili shi ma an samu irin wannan kurakuran rawi ya zo sai ya ƙara wani rawi wanda babu sha isnadi to duka an samu haka to sai mali ya ce al'awwalul irsalu da farko shine al'irsalu wato ruwaitan hadisi an mu'asiri daga wanda aka yi zamani da shi amma bila sama'in ba tare da kuma an ji hadisin da gare shi ba wato ya yi zamani da malamin an gane amma bai ji daga gare shi ba kuma da ya tashi kuma sai ya jingina hadisin sai ya roci hadisin gare shi to wahuwa kuma jin nasa gairu zahiri bai bayyana ba bai fito fili ba eh tun da bai fito fili ba to kaga ba za a ɗauka cewa wato ya ji daga gare shi ba ko eh to wannan shine duk da kuma zamanin su ɗaya to amma kaga kamata ya bayyana ya ji an gane abin da ya kamata kenan kamatini in wallaitumu ababakarin kamar matanan hadisin da yake cewa in wallaitumu ha ababakarin faƙawiyun amin e, wai aka ce annabi ya ce idan kuka nada abubakar as-siddiq a matsayin khalifa to ai zai iya saboda yana da ƙarfi kuma yana da aminci yana da amana to shi wannan hadisi akwai irsali a cikinsa e, akwai abdulrazak shi ya ruwaice shi daga sauri shi kuma daga abu ishaqa to shi da malamai suka zo sai suka ce abdulrazak ɗin nan bincike ya nuna bai ji hadisin daga asauri ba ya ji shi ne daga wani da ake kira annu'manu ibn abi shaiba shi kuma shi ya ji daga asauri amma kuma shi abdulrazak din ya yi zamani da asauri din malamin malaminsa sun yi zamani amma kuma kaga da ya tashi sai jingina hadisin zuwa gare shi sai ya nuna kamar ya ji to wanda irsali ne khafi ba kasafai kowa zai iya ganewa ba saboda inda rudu yake zaman akwai karina na nuna kenan zai iya yiwa ya karbi hadisin daga gare shi saboda mu'asarar da suka yi zamanin da suka yi tare to wannan illa ta farko kenan a isnadin illa ta biyu shi kuma a sauri din nan ba daga abu isa haka ya ji hadisin ba akwai wani da ake kira shariku shi ya ji hadisin daga gare shi shi kuma shariku daga abu ishaqa kina yadda hadisin yake abdurrazzaq ya karba daga annu'man ibnu abi shayba shi kuma ya karba daga as-sauri shi kuma as-sauri ya karba daga ash-shariku shi kuma shariku ya karba daga abu ishaqa eh to haka isnadin yake to amma kuma in ka zo a littafi kuma ba za ka gan shi a haka ba eh tunda an cire rawi guda biyu an cire ashariku ɗalibin abu ishaka haka kuma an cire annu'manu ibnu abi shaiba malamin asauri malamin shi abdurrazak din kenan to daga wannan sai malamai suka ce hadisin bai inganta ba saboda bincike ya nuna abdurrazak din bai ji hadisin daga wancan ba to sai suka rona na wannan hadisi an gane to sai mala ya ce fihi a cikin wannan a cikin isnadin wannan hadisi qata'u akwai inkida'i akwai yankewa shine wadda muka yi bayani ma zahar kuma wadda bata fito fili ba eh a ɓoye take sai da Allah ya azurta mu da gaggan malamai waɗanda suka goge a harkar ilmul ilal to sai suka zakulo suka ce ai shi Abdurrazzaq din nan ai gawa ne ya karbi hadisin ba ga asauri ba to wannan ana kiransa da al-irsalul khafi kai zamani da malami an gane amma baka ji hadisi da gare shi ba kuma sai ka nuna kaji gare shi to wannan ba wai yana aukuwa galiban ga su malaman ba ne a galiban daga malamai ne yan baya waɗanda suke ruwaitan hadisin to in suka zo sai su yi kuskure sai su jingina malami ɗalibi ga malami wanda bai kamata su jingina shi gare shi ba an gane yawwa to ba wai su ne kaga bambancin shi da tadalisi kenan wannan kurakuran suna aukuwa ne daga waɗanda ke ruwaitan hadisi in ya zo da wani hadisin sai ya ɗauka to ai tun da ya yi mu'asara da wani to shi kenan to sai sai na gaba wasani sai na biyu shine ziyada cikin isnadi shi ma akwai shi kama hadisin la tajlisu alal quburi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi kar ku zauna a kan kaburbura hadisin wasila wannan shi ma an samu ƙari a cikin isnadinsa e tunda sun ce ibnul mubarak shi ya ruwaici hadisin daga sufyan shi kuma daga abdurrahman shi kuma abdurrahman daga wannan busur ibn ubaidillah shi kuma daga abu idris al-khawlani shi kuma daga sahabi wasila malamai sun ce rawi biyu an ka kara a isnadin an kara sufiyanu an gane saboda shi ibn al-mubarak bai ji hadisin daga sufiyanu ba sannan kuma an kara wancan na kusa ga sahabi abu idris alkaulani shi ma bai ji hadisin daga wasila ba bai ji daga gare shi ba to yadda hadisin yake a shi wannan busur ibn ubaidillah shi ne ya ji hadisin daga wasila wasilatu ibn al-asqai kaga babu babu abu idris kenan alkaulani ko yawwa sannan can a farko a babu sufiyanu to wannan duka ziyada ce tana aukuwa a cikin isnadi to sai mala ya ce zizzaidi ma'abuci ƙari fil isnadi a cikin isnadi adimu zuhuri kuma fitowan hakan an rasa shi ma'ana illa bata fito fili ba sai wasu suka ɗauka kaman a shi ibn mubarak ɗin ya ji daga asauri sai suka ruwaici hadisin a haka shi ma abu idris sai aka ɗauka shi ya ji hadisin daga wasila ibn al-asqai sai suka ruwaici hadisin akan haka to kuma suka rubuta shi a littattafai almajiran suka ruwaita haka har abubuwan suka yi ta tafiya to daga baya da Allah ya kawo rijalu na gaskiya sai suka yi bincike suka tattance cewa ga yadda isnadin yake ga yadda isnadin yake to wannan haka dai malamai ke ta fama Allah ya samu dace nan za mu kwana wani darasi sai mu tashi al-mu'an'an eh insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله